إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي يومنا ثلاثة ɗaya ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da kuma ɗaya ga wata na sha ɗaya shekara 2016 ga mu a markazin ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar nijar kenan yau Allah za mu yi darasi na 82 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz muna cikin wayanda suka cancanta a basu zakka mun ambaci alfukara da almasakin kenan talakawa da masu karamin kari da muka yi bayani cewa a cikin wannan kalmomi guda biyu sukan an samu bambanci ɗaya dai ya yi ɗaya tsananin bukata kuma bayani ya gabata irin waɗannan kalmomi idan suka haɗu a wuri guda suke samu wani bambancin ƙarfin talaucin amma idan kowanne aka ambaci kalmar miskin ko alfaƙir iya ɗaukan kowanne kalmar tana ɗaukan ma'ana kowanne talaka za mu tashi kenan wa'amman amiluna alaiha cikin mutane takwas ko gida takwas da aka raba zakka za mu tashi al'amiluna alaiha wal'amiluna alaiha wa'inda suke aikin mana tara zakka ya ce wa'amman amiluna alaiha fahimul jubatu wa su'a wanda suke aikin zakka sun masu tattarawa su amso ko su je su yi lissahin nawa haƙƙin Allah a kanka amma lissahin abin da ya kamata ka bada su ake ni da al'amilun alaiya wanda zai lissahin ta ga haƙƙin Allah a kanka ka zaka ware da dukkan mai hidimar ɗokowa ya kawo wannan su ake da wal'amilun alaiya ya ce wa'in nan yastahiquna minha qistan ala dalik sun cancanci sun cancanta a ba su wani bangare daga cikin wannan zakka dan haka yace wala yajuz an yakunu min aqraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhina taharuma alaihim sadaqa dan haka bai halitta aikin zakka a sa wanda yake makusanci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama irin waɗanda aka haramta macin sadaka tunda sadaka ce su kuma ahalul bait na kirki ba sa cin sadaka sabanin mu anan ta sharufai ahalul baiti su suke neman ta har ma su yi tsaye ya an ware masa nasu su kuma san ba ahalul bait na hakika bai cin sadaka to nan ke shi sai kenan hatta a cikin aikin zakka ba sa ahalul bait in dai na kware ne balle a kawo a bashi wannan magana dai ta ba'asa ahlul bait cikin aikin sadaka na zakka lima thabata fi sahih muslim ana abdul muttalib bin rabi'a bin harith أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد إنما هي أوساخ النص abin da ake wannan ruwaya wadda imam muslim ya ruwato haka abu dawud nisa'i duk wannan sun zo da wannan ruwaya haka ibn majah abin da yake wannan ruwaya cewa daga hujja da ita wannan abdulmutalib bin rabi'a bin haris da shi da fadl bin abbas sun tahi wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna tambaye shi liyasta'amilahuma ala sadaqa ya sa su aikin tattara sadaka ko su ma sun samu rabon su kenan cikin aiki faqala sai yake ce musu domin su suna daga cikin ahlul bait eh wannan wannan suna cikin ahlul bait sai yake ce musu inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad ai ita sadaka wannan da kuke neman a sa ku aiki akan ta haka samu rabon ku ita wa ba ta halitta ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ga karan kanshi haka ga ali muhammad haka ga iyalan shi ahli bait kenan baiwa a sa ku wannan aikin da kuke nema a baku yace innama hi awsafun nas ai ita sadaka ko ta zakka kaman wata daudar mutane ce dauda ce ta dukiya khuzmin amwalim sadaqatan tutahinu wa zakim biya ko zakim biya kamshi sadaka daga cikin dukiyarsu eh kenan ka tsarkake su kenan akwai tsarkaka eh akwai tsarkaka ta dukiyar kanta da mutanen kenan wata dauda ce ta hannun mutane suka wanke dukiyarsu kan haka bai dace ba ala aba ahla ta wannan abin wanda yan waka ga anan ya kwatanta ma sadaka sabanin mu al'adar ma nan mai da sadaka ita ce mai hicin abinci ma saka ci ba cima abincin sadaka ne cima abincin sadaka ne kenan kamar ana ba da sadaka kan cewa ita ce wani abu mai kima a cikin al'umma za ce ma ci abincin sadaka ne ka ci ma san albarka saboda wa'ada zamaninsu a nan albarka take har ma za ku tanta ma cewa wanda bai yi bara ba ma wai bai samu albarka karatu haka al'adar zamani al'abo ba musulunci na kabin abin mai da alaka da addini amma ana sa abin cikin aƙida ta mutane a nan wajajenmu sai ka ce ga malam bahaushe ya kowa neman sadaka dole ka bai mu kowa neman sadaka sai ka wata aƙida akan mutane dan mai da sadaka al'arigin abu amma da sadaka ita ce abu wani abu wanda yake mai kima alhali dauda ce bata da wani kima rashin kima ta yasa har aka ce ka abu albait mamu a za nan san wani na ga wani abin da ya kan haka mun yawa masu waɗin aji masu yin bayanin sarkar da ita suka sa gaba kuma suke cin ta hanzu shi sa kenan suke ɗarmi abin gindi kama abu ne abu abin kima sadaka larura ce ta rayuwa a musulunci sadaka larura ce tana da lokaci tana da limit za mu ga ruwa insha Allah a gaba wanda manzo Allah ya bayanin sadaka wa zai ci ta kuma duk wanda wannan duk wanda ba shi ya roƙe ta zai ci haram ma za mu tafi ruwa a gaban sha Allah yanzu dai mun ji kenan ana ba masu aikin tattaro zakka amma a wannan aikin ba sa ahlul bait sai wa ammal mu'allafatu qulubum aqfa aqsam akwai da aka jero wal mu'allafatu qulubum to su wannan gida gida ne kala kala ne ba iri ɗaya ba ne ba halinsu daban-daban ne mana wanda ake neman a jayo hankalinsu ya ce minu manyan wuta lislim akwai wanda ake ba sadaka ta zaka saboda ya musulunta ana so ya musulunta ne don iya samun abin ya miko ɗan shurara ya ba shi kudin a ba shi zakar don zai a jawo hankalin shi كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهيدها مشركا قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن بعد أن كان أبغض الناس إلي وانا رواية إمام مسلم يروتو هكا أبو داود هكا إمام النسائي دسنزول وانا رواية هكا أبو داود يجي صفوان بن إيه بن صفوان بن أمية annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi daga cikin ganima haƙƙin musulmi ne abin aka yakin hunain annabi ya bashi ya yi ji hunain iya mushriki daga aka bude makka bisa aka tafi amma annabi ya bashi har ma ya rika ƙara mushi iya bashi a ƙara ma ya rika ƙara mushi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam falam yazal yu'tini hatta sara ahabban nas ilai ya ce iya bani iya bani har sai da aka waye gari ya zamanto na san shi da kowa kuma ce wani abin ya wakana ba'ad an kana ababakta nasa ilayya bayan na da kayan haka na ƙi shi da kowa amma iya bani iya bani ya da wannan kyauta da yake bani ta sa nisan shi da kowa kaga nan badawa ta yi amfani shi mun shi aka ce amma a musulunci wanda fahimci addini bai dacewa ya kawo al'umma fitina saboda kuɗi da musulunci ba biyo ku kuɗi mummunci ba kuɗin sai a ba mutum don ana gudun karin imanin shi a bashi kai ka jaraba a kai ka fitina a bashi kudin an hango a bashi a zama lahiya da bashi ka mutane fitina a bashi ai haƙuri ka ce ba an kiba ba da ai bala'i ta yi ce a ku bashi ku bashi a zama lahiya a kare mai imanin shi haka yake ya ce kenan a wannan ruwaya kenan akwai wanda ake ba tan dan musulunta ya ce wa minhum man yuda li yahsunu islamu wa yasbuta qalbu akwai kuma wanda za a ba dama shi musulmi ne amma mai rauni don musulci da shi ya iri shigowa gaba daya ya da alharfin ne rabi rabi ne ka aje salibe ka salibe muku a ba shi don a iri shigowa gaba daya ya tabbata ka musulunci nan kuma shi ma yawa kana ya ce kama aka yi muhunayin aidan jama'atan jama'atan misali da turaka wa asharafihim ma'ata min al-ibil ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam an kadi ba a hunayin nan ma yawa wasu jama'a misanadin tulka daga manya-manyan kun sanon sarasan bayan allah ba shi damar bude makka diga kowa duk wani wanda yake barin makka mai jin ce tsayin da kowa ga sanar manzan annabi ya sa su gaba in ya ga dama sai ci a yanka kowa in ya ga dama abinda aka shirya da kowa ga sanar a gaban sun mai kauya gaba daya nan daga cikin abin sira an kawo yin mamalai suna magana kan sinadar magana kan cewa mai kuke tsammani zan yi da ku ga kuma yanzu gaba kowa kasar musulunci ga san gaba da yanzu wani yawa kana tabbas mai kuke tsammani zan yi da ku zan kashe zan suke ku zan ɗaure diya nan dai kowa kalmar cewa ɗan uwa mai karamci na kuma za ka san dangantaka ‘yan uwantaka karamci ne ‘yan uwantaka’ a nan ce ku je dukan kowa ɗaya ne ba a bautar da kowa ba to irin wannan ya sa daga nan sai suka wani bai musulunta ba amma ya koki so ta kama annabi sai annabi daga nan da ya hutu yakin wune ne suna mushrikai in su safawan suka bi shi suka ta yakin wune ne su suna mushrikan wasu suka musulunta dai ga sun rabi rabi dai suna an kare dai an ce maka suka mai kauya haka ne ga sun rabi rabi haka aka ta yi to shi sai a wani wurin Allah ya sa musulmi suka samu ganima mai yawan wanda ba a same ta ba kayan wannan ba a samu ganima domin ana samu dubunnai dubunnan dabbobi dubu goma sha biyu ana cakar dabba dubu goma sha biyu raƙuma dubunnai shi yakin farko da aka samu ganima mai yawa kan a musulunci abin da yawa don abin da ya kaka hikima hikima Allah su aqidar hunain su kabilar tasu hawazin su suna da wani ya musu cikin kwamandojinsu wanda ake jin magana shi mayaki ne ya musu shawarar saboda shi a wajen shi kowa ya kama ƙarfi a yi bala'in yaƙi don su kurhe da a mutu kan haƙi da su ba za su bu ba tun da an ci maka su suka saura su kuma suna da ƙarfin yaƙi suna da yawa su gusa ko su busai da ba in ma mai zai da a mutu ya ba da shawara an ana so a yaƙin bala'i kowa abin da ya mallaka a gida ya hutu da shi wajen yaƙi da mata ya ce da iya ka auto da kowa ka arje komai gida kenan kusan dan ya nan dabarar shi kenan kowa san in ma aka ce ka nan baka komai gida an ga tsere ma komai gida baka da komai ka bar duke ka nan ka bar matan ka nan har iya tana wani tsohon mishi shawara kaiwa ne wannan muku shawara cewa ka ci auto ta haba shi ne ko ya samu goyon baya na abu ga kurin aka tsahi da aka turi tsaye aka bira yin shi aka hoto da duna da aka mallaka to shi da Allah ya ba musulmi sai Allah karya su sake nan ba komi a nusu duk komi gaji an tattaro a gari guda dubannan dabbobi da dukiya gan kudi gan gariya to an kwaye wajen nabawa a nan zama ya yi rabo irin wannan kurin na a ba mu a baka a baka a baka a baka karshe duk da abu ya kana dai daga wasu musulunta dai sun nema dai abinda abin da ya musu alhurma bayan daga bayan an ci yaƙi an ƙare suka yi nadama da yawa suka ga wannan ya turumfan su suka ce to sun musulunta ma gaba daya amma annabi shawara annabi tun da aka cika nima annabi ba musulmi shawara abu ɗaya za a muku na alhurma ina nema ku yi alhurma duk abin da yake na kama mai na ɗiya yansu da aka kama da matansu kuma ya musu amma dukiya ba a mai dawa haka aka raba dukiya to ya kai rabo mai yawan gaske to shi ne a nan annan sarasar maki ya raba dukiya wani mai yawa ya ce a nan ya ba wasu shugabanni na ƙwarai shawa sabbin musulmi ne a kowane aka zo da su daga makka muhajirin awula haka daga ansar amma ya rika raba waɗannan sabbin musulunta na ƙwarai shawa a baka raƙumi ɗari mutum guda wannan a ba wani raƙumi ɗari wannan ɗari haka ya raba ɗari raƙumi ɗari har ma ƙara maka bisa ba ai kara da kuna karawa zama guda kurin wuta guda kasa guda kumi ɗari wannan ta kai maganganu suka shigo cikin mutane yan yawon tsaye gumi mutsuru ma a kun juha ko kun zo mun zo tun daga madina a can daman garin addini ya zamana wasu da suka yi jihar ko a zo a ware wa'annan hama kawo ka yi dandan yan wanshi ne kurin eh yan wanshi ne ba ta kurin da masu fitina kullum cikin mutane ya ka su kuna kalmar ai dan da yan uwan shi ne so yake san ya yi ta mu akan yan uwan shi akan mu duk wani abun haka dai a takaice akwai mangan suka shigo to anan ya takaita ruwaya sai yake cewa nan sallallahu alaihi inni la'uta ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min khashyata an yakubbahu Allah ala wajhi fi nar jahannam wannan ruwaya imam bukhari ya rawaito muslim ya rawaito sauran wurare sun abu dawud imam nasa'i yace annabi sallallahu alaihi ce musu kenan ga dalili ka ku damu kenan ba nahihi ta bana wani yace nakan ba mutum wata kyauta mai yawa in hana wani yace wannan wanda wanda na ba wanda na hana na hisan shi da wanda na ban in ba wannan kai in hana ka kai na hana ka na yi sanka da wannan in so ne amma na ba shi ne menene tsoron kar Allah ya kifa shi a gidan wuta don gudun kai zama sami fitina ba wani duke wannan amma dalilin asjayo shi kai hallaka sai nake ba shi wani abu kenan kai na amince da imanin ka ne ba kasa ba ka fitina ba sai yan ba wannan wannan tsoron ka aje ka fitina ka ji rashin abin ya kai fitina sai ba shi in ba na abin da wani abin a zo gani ta na fi dauki duki a wani abu wanda a wannan ga dalili ga aka basu kwalli abu da yawa kana a abin hunayen idan da ta kace nan mene kurin almuhim kurin musan da cewa ana ba mutum zakka mai raunin imani dan a janyo hankalin shi wa fi sahihain ana abi sa'id anna aliyan ba'atha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhuhaibatin fi turbatiha min al-yaman فقسمها بين أربعة نفر الأقرع بن حابس وعينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير أثنى سنن زيد الخيل ني أنا بتنزى زيد الخير سنن زيد الخيل ني الخيل ني قال أبو سي النبي أتعلفهم أبو سيد كي تشوا سيدنا علي أنا ya kishi yaman ya yi kawo sallar salama zinariya yan zinariya a cikin kasarta kai ba ina ba ta ce ta ba zinariya gangariya sabuwa langokin zinariya wanda iya cikin ba ina ma ta ce shi ba da ya kawo sallar salama annabi sai raba wannan zinariya tsakanin mutum hudu mutum hudu kuna kada ba kuma ba su ba suka nutsu ba ne ba da cin abu annabi raba mutum hudu ga sunan akarabin hadis wani ta bin badar akwai ta bin ulasa da zaitul khair annabi ce na yi haka a ta'allufin don in janyo hankalinsu irin wani rabar annabi ya yi sai sadi ne an bada ya hana wani annabi ya ba ne ya ce rasu Allah duk ka raba ka hana wani wa kuma na ga wani wani mummuni ne wa annabi ce ko dai musulmi awon musulman ya shiru ya kyaliya annabi ya raba raba ya hana shi ya ce rasu Allah gaskiya wani mummuni ne wa kuma ka hana shi da imanin shi annabi ce ko dai musulmi sa'ad hidis uku ko daga annabi annabi ya shi to ya annabi annabi ga wani magana ce wani ba na hana shi ba na shi ba na san da shi na san imanin shi shi imanin shi ban na ina da garantar bai damuwa da ban bashi ba wannan na ba wannan na hana wannan saboda dan kare mai imanin shi wannan sai na bashi kaka damu a matsala bace ba annabi ce na ba wa'annan dan in janyo hankalin su kenan ka samu matsala ka duniya karantar da mu saboda dukiya ka abar mutum zanzan mutum a bashi a zaman lahiya wa minu man yuta lima yurja min islam nuzura'i akwai wanda za a ba zakka saboda ba shi ba kadai ana so ɗan uwan shi ko abokan shi da kamar ire-iren shi dalilin sun ga an ba shi su ga musulunci bai ba dukiya na abu ba wannan abin ana ta hanyar ko dai janyo hankalin abokan shi ko su abokan mal ko su danke shi ko su dai suke da za su amfani da musulunci sai a bashi dan wannan manuwa kuran wa min man yuda li yajibi sadaqat min man yali akwai wanda za a bashi an san ya da hali amma an haka bari ba zai kula ba da tattaro iya musa ka iya iya musa su musulunta karkarar su akwai za a so zakka to idan aka bashi mai yawa aka wani abu duk da hali amma za a bashi saboda ya rika amso zakkar yan kusan shi kai wani aiki ne daban da idan ya kula da amso zakar da kyau iya ma bashi ba da kyau iya ba kula bai bari ma bai bari sai kirki ba ba sa shi dan ya amso zakar ɗan kusan shi auli ya dafa an hazzatul musulmin addar min atafil bilad ko kuwa mutum wanda za a ba ya kira hausa musulmi ya hausa musulmi suka misali iyawa kasashen ku abinda yake mulki wannan mulki musulmi ne wannan kasar musulmi ce kuma kuna da iyaka da kahurai shi kuma misali mai gari ne na iyaka da wasu kahurai to ana ga idan aka bashi ba zai bari ba a yi illa ga abin da ke na ƙasar ku zai kare cutarwa ƙasar ku nan ma ya bashi sarki ne mai iko amma ya bashi ko da musulmi ne ba saboda muku aiki duk da ba musulmi ne ba amma bai bari ba ka illa da iya da yantere cikin dukiyar musulmi wannan su ne abin da aka ambato na wanda ake janyo hankalinsu wannan haka yi wa kana yanzu maganar da zai kama ka wa'annan da aka ce ana ba su don janyo hankali ya ce wahal tutal mu'allafatu alal islam ba'da nabi sallallahu alaihi shin wa'annan da aka da annabi sallallahu ya ba saboda jin hankalinsu shin bayan shi za a iya ba su a yanzu misali قال ابن كثير ابن كثير ke cewa kan wannan mas'alar ba malafata kulubun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi khilafun akwai sabanin ra'ayi a wajen magabata shin za a ba su ba za a ba su ba yaya yace faru an umar wa amir ash-shu'bi wa jama'a mu sha'bi da wasu jama'a su wannan suna ga la yu'tauna ba'dahu ba za a ba ba malafata ƙulubin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam li'anna Allah qad azza al-islam ahla domin Allah yanzu ba bukata daman ana gudun cutar wasu ne yanzu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi wa makkana lahum fil bilad Allah ba musulmi zama da kansu wa azalla lahum al ibad Allah ya kaskanta musu wuyayen bayi kina Allah ya ba su ikon bayi kina akan haka ba maganar malafata ƙulubin sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah abubakar iya halifa suka zo wanda ake ba kawure ne amma annabi ya ba su abubakar abinda annabi ke ba mu ci kuje wajen umar shi kula da abin kuma da ci a da suka ce kai ne halifa ko ko abubakar ne ya ce ba a bada suka koma abubakar shi a umar ya hana abin da ce a ba mu ya hana ba mu ya ce ba a bada a kira umar misali kana ci a ya ce abin dama wuce abubakar daman annabi iya ba su ne saboda rauni na musulmi don gudun makircinsu yanzu kuma allah ya ɗauka musu musulmi kurin mutum ko ya mai ƙauya kurin kwatu ko biyu ba ruwan mutum ko ka mai ƙauya ka sama layiya umar da kuma haitu ko ba ruwan da kai allah zama kan muke yanzu haka wanda ce yanzu ba ban ba tsoron kowa daman tsoron sharinku ne suka kun ko ku musulunta ko kurin tsakanin mu kun ta kubi kurin eh ba roma da kowa yanzu ko ka zo ko ka zo ba roma da kai maka zo ma ba mu tsaron komi dama an ba ku dan gudun sharon yanzu ku ba mu tsaron komi ku kuje ita bai bada abuka shi ke abuka tabbata da kai abuka shi ke haka kana gaskiya Umar haka akai kuma kana su dama ba ku haƙƙi dalilin makircin ku ne to shin nan malamai wannan mas'ala ce ake maganar to eh maganar tana nan ba ta nan me magana kenan kenan a yanzu wannan abin iya nan ko a yanzu an akwai tsoron sharrin kafirai amma in ba tsoron komi nasu kenan masa haƙƙi magana kenan kenan ya dace musulmi inda suke iyawa a wata ƙasa ko a wani yankin duniya suna da rauni in suka bada ga wani shugaba ya samu lahiya kenan su bada amma mun zan sa yan wata nan misali nan a cikin cikin nan kasashen mu za samu wasu misali wasu al'umma musulmi a nuri sarkin ko shugabannin azzalumai ne amma ɗan da ana masu ɗan alheri za su samu ɗan abin duniya na basu haka dalilin abin duniya sun sha muku lafiya har sun kare ka kenan a wannan duk inda kuke a wani wuri kuka ga zakka za ta irin wannan aikin kenan kuna iya yi sai manzo Allah ya tabbatar da shi Umar bai tura abinda manzo Allah yi a rawar shi amma Umar ga dalili ya faɗa illa dalilin illar rauni ce gudun makircin su kenan yanzu an shiga halin da ba tsaron makircin su kenan ba a badawa kenan mu ma yanzu inda muke da irza ban bukata na musu ba bada ba amma inda ka tsaron makircin su inda kuke yi ku bada shine kuma magana kuma wa qala akharun بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر حوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليه yace wasu malamai na cewa za a ba su domin annabi sallama ya ba ya ba da bayan bude makka da kare hawazin yace shi dai wannan al'amari ne wanda kad ya tashi ne shugaba zai buƙaci wannan abin ko a lokaci kenan buƙata yanzu ta shugaba in ta buƙata ya kamata a yi yana iya basu ko an zuba bayyana kenan ana iya basu nan bara kenan ya ce wa amma riqab amma da aka ce wa fir riqab cikin ayi waccan da ta jero mutum takwas masu haƙƙin zakka da ya ce shi ne ke na biyar da ya ce fir riqab me ma'ana fir riqab ya ce faru an hasan al-basri wa muqatil bin hayyan وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون nan da aka ce ‘yantar da bawa wani bawa sai ce bawan da aka ɗora ma fansa nan abin da yake kawo kalmar kusa banin kenan ba a wannan kalma iya ne sai bawa da aka ɗora ma fansa ya biya shi ne ake ɗoka a bashi don ya biya wannan abin a wannan tafsiri na wa'annan magabata da aka ambato ya ce amma wasu kamar ibn abbas da hassan basarin suka ce labas an tuta ƙurraka babu na zaka nan kun babu laihi abin suka zoka nan babu duk da kalmar a haka take ɗauka amma babu laihi ba wa iya ƙarƙashin mai gidan shi ba wani magana ba wani fansa ko inda dama a je a taya a saye shi dai zama dakurin ba ba ana iya da zaka inda wannan duk abu ne a da yanzu na maki wanda ka saya sai ya ce wa mazhab ahmad wa malik wa ishaq wannan wannan da aka kawo ta ibn abbas haka mace mazhabata amr bin hanbal da imam malik da ishaq bin rahawai wa rahuya ai anna riqaba a'am min an yuta al-mukatab aw yashtari raqabatan fa ya'tiquha istiqlalan yace wannan maganar riqab ta tana da wadi akan a ce sai wanda aka dora mafansa kadai ana ko a sayi magana bawa a yanta da shi kana ana sayan bawa haka kuran gangariya a saya gaba ɗaya kuran a je a taya a saya a yanta da shi sami yanci wa kada warda fi sawab al-itaq wa faqr raqaba ahadithun kathira yace domin ruwoyi sun zo kan ladan yantar da bawa al-itaq a sai bawa yantar da shi ko faqr raqaba ko cewa wanda aka dora fansar a biya a sami yanci duka wannan hadisai sun zo masu yawa kuma annan la ya tuka bi kullu udwan minha udwan min mutiqiha hatta al farj bil farj wa ma dhak illa li anna al jaza min jins al amal kuma tun zan ila makutum ta'malun yace ruwawi sun zo akan cewa akan lada na yan tadda yan tadda bawa kuma cewa Allah mai girma da buwaya ya tuka bi kullu udwan minha udwan min mutiqiha Allah yana yantar da dukkan wata gaba kenan in ka sai bawa ka yantar da bawa ko ka yantar da bawanka Allah na yantar da dukkan wata gaba ka da gaba wannan bawa ke duk wata gaba ta shi kai ma za yantar da gaba ka irin inda yake da gaba a cikin shi kai hatta da farji da farji ke da abin da ke cikin ko ta gaba za da sayi akan akan ta wannan an ba ta ka yanci kenan kenan duk gaba ɗayan ka zaka samu yanci kai ma daga wuta yace ba dan komi ba wa ma zak illa li anna jazaa min jinsil amal ba don komi haka haka ba sai don kullum ana sakawa mutum akan irin aikin da yi ba ma tuce zaune illa ma kuntum ta'malun ba irin sakamako da ake muku sai gwalgwadon abin da kuka saka muku amma mashi zalisa lil isan shine kun wannan shine kenan a riqab kenan iya dokar yan tadda bawa da aka daura ma fansa iya ɗaukan bawa wanda yake bawa ne gaba ɗaya a taya a saya an ta da shi ya ce wa ammal galimun amma waɗanda suke masu bashi da aka yi magana fahim a ƙasa su ma gida-gida ne faminun man ta hammala hamalatan أو دمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غنم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم نئي جيرو مكة وإن دا سكي دباش yace akwai wanda man tahammala hamalatan wanda ya doki hamala akwai wata al'ada mai kyau a cikin larabawa ta mutunci ta karamci misali za ka zo ana rigima tsakanin wani da wani ɗan uwa ne abokai da makwabta ne a gari ne ana wata rigima za a kawo kitala misali iya wani ya ce iya bin wani ba shi sai ƙarya ke baka bina ko ne ya ce ya in kari misali ko ya ce ya ƙi biya za a yi bala'i dai to a nan ya samu mutum wani tijo wani mutumin kwarai dai mai kirki don ya kashe wutar fitina abin zai kawo iya ga inda aka bi aure wannan za a sami kitala don ya kashe wuta ya ce kai wani bashin da kace karabin wani ya ce bai biya ni a kai na zan biya ka iya nan abin da na ɗauka kudin ya kari na bana ya biya to a kone karamcin su a can an saba irin wannan abin ba wani mun matsala ba wata abu ka zo cikin jama'a ka ce kai wani na kashe wutar rigima jama'a ku taimaka mini kuma agaji a nan suka san yawo da bara kuma ba bai cikin matsala ka zo ka nema don ka biya ka kashe wutar fitina ta suwa ne a nan shi ya ci hamala shi kama maganan nan kenan za mu ji ruwa a kanta insha Allah shi ne magana kenan hamala ko ba wanda gima kudin da ya bashin wajen wani ne ka ɗauka kana kaman ka iya biya ka gaba abin shekarinka shi ne fa'aji hafa bi mali kenan ba shi ya cinye duke gaba ka ibiya a gani mafi a daidai ne ko kuwa ka biya ka biya ba shi yamma dole ka biya ba kuma ka zama ba ko bi ke misali jari ya kare shi kuma a nan kenan ana iya taimaka ma irin wannan ya samu jari a fi masiyatin sun mata ko kuwa da ana duniyanci ya misali ya ɗauko kuɗi ya mudi ya cinye kudin mutane da mudi yanzu ya gyara koma ga Allah amma ko tsohon bashi da ake bin shi a sama Allah ne mudi da kudin gobe to amma zan bashi akan shiki ko ya tuba to irin wannan duk da bashi ne a cikin sama Allah amma tun da yanzu koma ga Allah an tabbatar da ya tuba to babu laihi a biya mai wannan bashi sami yanci duk da kudin giya da sha biya sha bashi ya doka ba kudin giya ba ake ne a bashi ya doka na halak a wajen wani sai ya zo yawa ya sakiya ko ya motsi misali a shi wancan ba shi wancan kudi mashi halaka ya bada irin wani ba a cewa jabiya bashin giya ba da gidan gidan giya ba ba shi ba a shi kudin ne dauko a wajen wani mai haƙƙi ya zo ya ba ta a hanyar banza yanzu kuma ya tuba kuma ga Allah a ce wani babu laihi a biya mai wani bashin a biya wancan mutumin kudin shi yake min shi magana kenan ya ce fa ha'ula yudafa'u ilam irin wa'annan ana ba su zakka don su kashe waccan wuta ta bashi take kansu ya ce wal asalu fi hadar babu asalin magana ko tushen magana akan wannan babi mikin babi hadar babu masa'alar ba da zakka ga waɗannan da aka ambato wanda ya ɗauki kashe wutar fitina ko bashi ma mai duke shi asalin abin an ɗauko shi daga hadisi kabisa ibn muharik kabisa ibn muharik al-hilali qal kabisa ya zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah tahammaltu hamala kabisa shi ke labari kabisa ke labari kabisa ibn muharik yace tahammaltu hamala na doki wuta na kashe wata wuta fitina ke na ɗaukan ma kaina wata wuta ta da take ta fitina ke na ɗauki yawanin kudin zambiya fa'ataitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha he nazo wajen manzana sallallahu alaihi wasallama nake mai tambaya kan yanda za a yi kenan a biya mun ko in kashe wata wannan fitina faqal sai annabi ce mini sallama aqim hatta ta'tiyana sadaqa fa na'muru laka biha kabila ka zamna har a zo da ana kawo zakka an Allah sa wani ya kawo zakka sai in sa a baka wannan zakka dan ka biya wannan wuta ka kashe wannan wuta ka biya wannan bashi shikenan yanzu ana jiran a kawo sadaka amma lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke ma kabisa wa'azi yake mai nasiha da shi da dim da shi da dim ji yace mishi ya kabisa inna mas'alata la tahillu illa li ahli salasa kabisa kaga kaga roko roko bara ba ta halitta ga kowa sai mutum uku su kaɗai yake halitta su yi roƙo mutum uku rak annabi ya jiro su kaɗai yake halitta su yi roƙo sai yake gaya mashi cewa rajulun ta hammala hamalatan fa hallata lahunin masa'alatu hatta yusibaha thumma yumsika zuke na ɗauko kakin shi halin shi matsalar shi ya ce mutumin da ya ɗauki kashe wutar rigima ya ɗaukan ma kan shi wani bashi shi wannan ya halitta ya je ya roƙo ya samu taimako don ya biya wannan bashi ya ce wannan fa halatta lahul mas'ala shi wannan roƙo ya halitta gare shi hatta yusiba iya nema a agaza mishi don kashe wuta har ya samu daidai biyan wannan kuɗi sun yumsik kuma daga nan sai riki an kare bai mai abin sana'a ba shikenan a daga nan da wuce ya kame iya biya tak an kare mutum na biyu wa rajulun asabatu ja'ihatun ishta'ata mala fa halata lahu almas'alatu hatta yusib qiyam min aish yace aw qala imata sidad min aish aw qiyam min aish masidar imar qiwaman ya ce da mutumin da alloba ta samu dukiyar shi iyawa wata jaura aka yi mai garake ne a gobara aka yi barawo ya sace jarin gaba daya abu ne na musiba ta same shi dukiyar aka mai zama guda ina ki asarar dukiya zama guda ya samu wannan asarar ta dukiya zama guda to wannan tun da mutum ba zai rayu haka nan ba ga iyali ga wayar rayuwa to ce irin wannan an halitta mishi neman jari ke neman abin yi magana kenan neman abin yi hatta su bi kyawun min aishi har ya samu abin da zai samu daidai rayuwar shi za ta tabbata kada abu ana so a kare bara ne a daidai a samu abin yi zai iya rayuwa da shi wannan an halitta mishi ya roƙo har daidai kenan ka nemi jari agaza maka da abin sana'a abin yi wannan shi ma ka samu shi kenan sai ka ja birki duka asara wace da da abin da ke wace makami duka abin da ke da abin da ke aka sa dukiya kwarin da abin da zukun dukiya kwarin asara ta zama guda wa rajulun asabatu faqatun ثم يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فهلت له المسألة حتى سبك كama min arshi ya ce haka mutumin da shi kuma ba abin zama guda ba ana ja ana ja haka ɗin jarin iya ja da baya ana ɗan dabara ana tattarewa ana tattarewa karto iya tara karatun da karatun da babu kakwai a ciki haddi a hankali a hankali ya kare ya kare mutunci shi har wasu ka gano ka wani ya karewa a samu mutum uku masu hankali su gano wani ya kare to da kun gano da haka to wajibi da wuri kan shi ma shigo kan titi a lalace a kare mutunci shi inda zaka ma a ɗauka a bashi ya sami jari ya sami abin yi shi su daɗin min ashe auƙiyar min ashe gida abin zaka samu daidaitar rayuwa to kan zo mutum nawa annabi jero an yi magana annabi cewa kabisa zan gaya maka sadaka ba ta bara ko roƙo bai halitta ga wani in ba mutum uku ba shi na ka jero mutum da ya ɗauki wuta kashe zai kashe wuta ta ta rigiman kuɗi ya ɗaura ma kanshi da mutumin da ya samu musiba kai tsaye ta dukiya ta lalace da mutumin da ya karye a hankali aka gano ya karye wa'annan mutum uku suna da dama su yi roƙo samun biyan wannan bukata shi wancan ya kashe wuta rigima shi ne samun ɗan jari da zai samu zama ya ci gaba da rayuwa irin na da wannan suya an ba ta dama kayan samun biyan bukatar da aka ambata ya ce famasi wa hunna min masalati ya kabisa surutan ya akulu wa sahibu wa sauta ya ce ya kabisa duk roƙon zuwa ya ce duk wani roƙo da ba wannan ba duk wani mai roƙo da ba wannan ukun ba ya ce kabisa ka sanda cewa surutan haramu ne ya kula sahibu wa duk mai roƙo wanda ba wannan ba haram ne annabi ce kici haram ne ba wani abin gwandagi ba ne ba sai ka dabara ce wata lokacin masa ala nasu takasurin kan ma kuli jamaran duk mai roƙon mutane dai tara min abin sana'a kamar yi alimata kamar yacin yacin wuta ne yacin jamartan yacin gaushin wuta da bakin shi kuma roƙo ba na abin ba na abin gwandagi ba ne ba kuma kamata ba da mutane gindi wajen bara suna ki bara kamar abin abu ne zaka zo annabi ya baka ima ima mana sai ka hankali wallahi eh kana ci bara ne kana roƙo bara ce kake annabi duk mutumin da yake roƙo kamar kana kana kana cire namu kana cire huska ne kamar namu huska da nama kana karciya kana karcewa ta duk mai roƙo ba na ba na darura ba mai da abin sana'a ce gobe kiyama zai zo yin kiyama babu nama kwadi a huska shi zai zo kiyama kwarangwal huska shi babu nama annabi ce zai huska shi kwari annabi yan waya tsawatarwa kwarai kan lamarin mai da bara ko mai da roƙo sana'a kurin kai a baka kullum ka mai ka hannu annabi hana kwarai sai akan laruwa da ruwa ce kurin bal ha daura musulmi sun sun mabarata a wannan laruwa ce a musulunci bara da ruwa ce in da ruwa an ta maka yi ka samu dama dama karewa kare kanka shikenan Allah Allah kuma yake gaba yace alaikum salam duka wannan magana adam shi an zama dan masana ta yanzu cewa dan bulaguro ne cewa kaza amma magani duk wannan abin da ake magana jan hankali ake me irin wannan abin ga matsayi abin kuma an an gano lalatacce ne lalaci ne kan ka ka rami gindi kun gano lalaci ne da ake a yanzu na shaye na na shaye nan wani yazo ne kare dan bulaguro ne ta kami an bashi kula an tara can kowa na tsaya ina shi iya warin giya wallahi na anan mun bashi an cika min hannu da kuɗi ya ji can tsugunin iya warin giya na tsaya ta kai ka shagiya ku ta nan cakume shi kaje ce shi lan sha ya tabbata ga shagiya kuma ku giya lashe sha kaga nan an gado kaga irin wannan kaga dole abin shi wallahi dan giya ne ya shage da ma har ta kaje kan wurin ta cikin shi nawa kama nawa na shayi ba ra bane ba bane zaman ta gurin wani ya zo iya da rauni kuma da gemu ko kuma da sunna can nan wajen kandar gani na gani akwai yan wannan an je ya bayan da na gaggiyar mun shi da kone komi da da rauni komi ya ka ce gaskiya da gaskiya masha Allah ya zo nan garin ne daga ina ne yau da garin ya zo kenan dan wambe nan ya cikin matsala zai so koma gida a aka jami'a aka abin shi wallahi da gaskiya nake nace zo mu je dake akwai wannan kamfuna an nan su bayani sai ba su kaman da mi tarif sai ba su kudin rabi sai akai mutum muna haka nan sai nace zo mu tayi na so shi mota ta zo mu ta bayan ya samu anan mun shigo mota mun dan tahiya sai ka alama kamar ya dan alama kamar nabi gaskiya su to malam dama dama mun dama mun irin ku kenan kai irin ku ne sai mun kariya batar kariya a nace a dama ne mun bar kai ka ka gani yanzu sai ta ta malam a ji ga mun gaskiya wallahi malam Allah ce wallahi wallahi karace malam karace karace ta Allah ta kariya nake malam ji kana kace ta ta kariya nake Allah ta kariya nake kuma ta ne da ya ga iya tsamana kamar zaka nuni ne ta ta ga mun gaskiya malam ta wallahi ƙarya ce malam da tsakanin aje ni na je sha godiya kuma kaga nan kaga lattije ne da gemu da kuma gashi amma kuma kan ya ya da abin sana'a kuma wallahi Allah dole zaka dole ka yarda bayanin dai ni dai sai na dole na Allah na yarda na amince da gaske ne na rubuce in kashi ne wajen tasha a biya mishi tayi amma kurin ashe ƙarya ce to haka suke irin kaga wani dole kenan amince nasiya ba a barin shaɗar mai gindi akan lalaci da suna addini ya ce wa amma fi sabilillah fahimul guzatu lalzina la haƙa lahun fi diwan da aka ce a taimaka fi sabilillah ya ce su ne mayaƙa waɗanda ba su da salar ba su da kuɗi ba su da albashi a cikin daula shi wani malamin ya malamin nan zamanin wani lita nan na san a yanzu misali a yanzu a akwai sojoji wanda salariye masu sala a cikin daula iya ninke su wa'annan tun da a cikin ana cikin baitar malakin musu kila sai sai ya ce maka wa'anda ba ba su da albashi na musamman su ne kenan za a ba irin da yadda ake nada kurin jihadi ne kurin a wata a wata wani matsayin ibada kurin fata ko ka nashi ne kurin ka ka naka nan biya malakum anfusukum ko kamar da ka adade biya malakum anfusukum iya irin su ne kenan yace wa inda al-imam ahmad wal hasan mana al-basri wa ishaq bin rawi kenan wal hajj min sabilillah iya ni anan ana iya taimakawa mai zuwa haji cikin wurin zakka ita ma tana cikin fi sabilillah wajen waɗannan magabata da ya ambata hassan al-basari imam ahmad da isa ibn hawai da ya cikin malaman bukhari qult shi mai malamin ke cewa wannan magana yuridu bil hadis hadisi ibn abbas abinda ce a cikin hadisi hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hajja فقالت امرأة لزوجها أهجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما ما أهجك عليه قالت أهجني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن مرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني سألتني الحج معك قالت أهجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أهجك عليه فقالت احجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال أما إنك لو أهججتها علي كان في سبيل الله ما كان كلام رواية دا أبو داود يا روتو هكا إمام حاكم هكا إمام بيكي ما دوسي أن كانت لدام hujjar da yake kawowa cewa haji tana cikin fi sabilillah yace hadisin Abdullahi bin Abbas iya bada labarin cewa manzan sallallahu alaihi wasallam yayin ne zuwa aikin haji faqalat mar'atun zawja ta mace ta ce wa mijinta ahijjani ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka bani damar haji tare da manzan sallallahu alaihi wasallam kina mace haji annabi zai haji kai nima shi din kuma annabi ya sanarwa zai haji ta ga mijin nima ka agaza mun in je wani hajin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ce matar shi ma indi ma uhajjuki alai ai ban abin zan baki ta haji ki bi shi ku tare ban abin zan baki mana ban abin hawan zan baki kutai tare sai ta ce mijin a hijjani ala jamal ka fulan to ka bani daman zuwa hajjima a kan raƙumin ka wani kana raƙumin ka ne suna kenan ta wata suna raƙumin ka bani daman a hawa raƙumin ka wani in ta yi hajjin nema ya ce a ai wannan raƙumi za ka habisun fi sabilillah ai na ware shi ba na bane ba na bar shi fi sabilillah ne kana raƙumin fi sabilillah ne kenan ba na bane ba na fi na aikin Allah ne kuran ma jihadi in za ta yi hawa a kuran da aka yi haka wannan bawan Allah fa ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna mar'ati taqra'u alayka assalamu wa rahmatullah matata tana isan ma da sallama da amincin Allah gare ka mata ta can gama na ta san sallama yace amma wa inna sa'alatani al-hajj ma'ak ta roƙe ni in ba ta damar zuwa haji tare da kai ta je haji tare da kai kalat ya ce mini ya ta ce mini ta matattawa a hijjani ma'a rasul salama ka ba ni damar haji tare da manzon salama fa qultu he na ce mata ma indi ma uhajjiki alai banna abin zan baki damar zuwa aikin haji akan shi fa qalat ya ta ce mini a hijjani ala jamalka fulan ka ba ni damar an je haji akan raƙumin ka kaza wani ta kama sunan raƙominka sai na ce mata za ka habizun fi sabidillah za ka habizun mana wannan raƙomi na keɓance shi sai a kan fi sabidillah to ya sauka maka kalmar fi sabidillah tana ɗauka a cin haji sai annabi yake ce mata a yake ce mashi ama kamar ta ala innaka law ahajjtaha alai inda ka ba ta damar zuwa aikin haji a kan shi kana fi sabila cikin fi sabila ne wani shine hujjar cewa sa aikin haji a cikin fi sabilillah wannan shine kenan fikin imam ahmad hasan al-basri saka bin hawa ta ta albani akan wannan fikin cikin tawal munna kan masala cewa ana iya ba a taimaka mutum zai shashi sai taimaka mutum bisabilillah ba shine dai wannan ya zo a cikin Qur'ani ana yi nasu haka ya tabbata haka abin da su kawo tun da wannan fisibillah annabi ba dama a je kuma ce fisibillah ba ta raƙomin ta ta yi wabin sabil nan kuma ɗan bulaguro ko da kina a gida mai hali ne ya zo irin an tabbatar da gaske ma'ana ɗan bukata ta kama shi ko da mai hali a garinsa ne ya ce waye ibn sabil ya ce huwal musafirul mujtajin min baladin ليس معه شيء يستعين به على سفره فيودع من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال وهكذا الحكم فيما أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء فيودع من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه أصلا كلمة ابن سبيل تشيني دم بلاغرو وأن يزو هجوا المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به يزو ونكري زي هجي da ya samu a aka zamun shi ya samu taimakon wani abin za a bashi abin da sa'in bi ala safarihi a taimaka mashi wani bulaguran nashi ya ci gaba da bulaguran shi fa yuta min sadaqat za a bashi daga cikin sadaka ma ya kafi ila baladi abin zai isa shi har zuwa garin su wa in kana lahu mal ko da iyar dukiya a gida anan bashi kina da mata ita wa haka zal hukum wannan shine asalin hukumcin bin sabil amma yace haka ake dokan hukumcin fi ma an sha a safar min baladi wanda dama wani abu sare wata ta kama shi wata ta kama mutum daga wani zuwa nuri ko da a garin da yake zai fara balaguran kuma wani sama a wushe in bashi da abin zai ta yi wani tahiyar fayu da min mali zaka ana bashi dukiyar zaka kifayata fi zahabi wa yabi a bashi dukiyar zaka ta taimaka mishi ya je wani balaguran ya dawo ana iya haka duk da wani abin da hukumcin da yake dauka amma kalmar ibn sabil tana daukan wanda yake cikin balaguran muzuri yanke mishi kai da baka bisa zaka wata ma in ba ta larura ba dai kai da ma ko ta larura da ma wa dalilu ala dalik al aya dalilin kamar da aya ta wuce ta ibnu sabil kuma wa ma rawu imam abu daud wa ibn majah min hadith ma'ar an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an abi sa'id radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة annabi manzon sallallahu alaihi wasallam ce sadaka ba ta halitta ga mawadaci duk wanda yake mawadaci ne bai halitta mana ta zakka sadaka sai mutane guda biyar sunan guda biyar kin ko da mawadata ne kenan suna iya cin sadaka ko da suna da wadata ga wadata amma kuma su cin ta wani hali ne yace al'amilu alaiha ko da iya da hali ya zo ya maka aikin rabon zakka ya ɗauko ko a motar shi ko ya ma hidima ya yi aikin wannan zakka to anan ko da mai hali ne iya da haƙƙi ya ci don iya cikin masu aiki a cikin wannan zakka na biyu ya ce a warajinin shi tare habi mali mutum ne an baka zakka iya misali an baka misali abinci misali iya da hali ya saya an zakka aka baka shi ba sai mai ga yanar kenan zai cinta duk ke zakka ce hatsin zakka ne amma shi saye da kudin shi nan kenan yana ce wannan duk da abin zakani aka raba ya dan saye aw gharim ko kudi da banka bashi an baka zakka ni mai hali kudi aka bani kenan da zakka ce abin da aka baka amma ni na amsa a matsayin bashi na baka anan babu lai aw ghazin fi sabilillah ko wanda iya da hali an kawo abin soji na misali abin zuwa jihadi a cikin jihadi an kara ana raba mujahidai duk da asalin an hudu ne da gida iya ana iya gida amma tun da ya shiga cikin layin masu masu yaƙi bisa bilillah kenan iya da haƙƙi a cikin wannan abin da aka kawo na zakka kaga duk nan magana da tana mu ra'ayin shi magana shi ya kawo magana wanda yake bai salar kaga nan ai inda mai yaƙi ne kuma mai yaƙi ne ba yawa ba kuma kuma mai yaƙi ne kuma kenan da haƙƙi a cikin abin da aka kawo gaskiya magana Allah wa'ala yace aw miskinin tusaddaqu alayhi fa ahada minha li ghani ko ko talaka aka ba kyauta ta sadaka ta zakka shi kuma kuna da mu'amala da shi sai kawo kyauta ya baka wani wannan ga abinci ga dan hatsi ko ga abin ga wata akuya wani ya kawo maka dan wunshi ne kana da hali shi a matsayin shi an bashi zakka amma kai a kyauta ya baka misali annabi sallallahu alaihi wasallam an ba ni ga maimuna ce cikin an ba wata sadaka cikin wata baiwa ce ba mai yonanta ba na ga wani cewa alama wani cewa ko bari da alama cikin dai bayan ba wata sadaka ta dabba he ka yanka nama annabi ce aka sadaka ce rasul sadaka cewa yace sadaka akan ki ne take sadaka mu a wajen mu kyauta ne eh kenan mutane bai sadaka amma in ba wani kenan anan kai da ya baka duk da asali shi aka ba sadaka kin tana matsayin sadaka akan shi kai yana iya baka kyauta tun da ya mallaka aka mutum sadaka abu ya mallake shi iya iya ta sarfi shi yadda yake so to tun da suke ya zama nashi kenan na kyauta kenan iya baka a matsayin kyauta kana ya amsa annan bacin sadaka a wani halin ya ce a bashi ya ci ya ce sadaka su ta kai bakin ki ne duk kin ba ne a matsayin kyauta magana kenan wannan shine kenan kadai wanda yake da hali aka halitta mai cin zakka wanda kenan iya da imma ya aiki ya kanta ko an biya shi bashi ko cikin yaƙi yake ko muskini ya bashi a matsayin kyauta shi da aka bashi sadaka wannan shine kenan suka yi nan ƙashin katar yanzu kenan mun ƙare mutane takwas da aka ambata su suke da haƙƙi a cikin zakka suna nan duk wani bayani a gaba duka a kansu ne aka jero bayani dalla-dalla ya ambace su kiran su ne suke da haƙƙin zakka mutane guda takwas wanda Allah ya ambata magana talaka mai karamin ƙari mai aiki a kanta wanda ke neman jawo hankalinsu wanda yan taddabawa wanda yake biyan bashi ne da cikin yaƙi fi sabilillah da ɗan hanya su ne guda takwas wanda aka ba haƙƙin amsar zakka ko raba mazakka ina ga akwai sauran ɗan lokaci yanzu da insha Allah abinda an Allah kai mana ga darasin mu na gaba sai mu shiga magana ta zakatul fitr zakka ta kono insha Allah an Allah kai mu darasi na gaba ashe wa mun kawo yau muna farkon watan safar wanda al'ada ta jahiliya a da ake cewa babu lagoro ba arme amma alhamdulillah ganin ci gaba na dan adam da yanzu ana labarin amurka ana labarin kano ko ina babu inda ba bulaguro jirgin sama ya bulaguro mota ta ya bulaguro kuma laye lau kai da wannan kadai ya karyatar da wani jita jita da da lokacin duniya tana da karama babu ci gaba ko waje ki gaskiya ne garin ku ba gari ba bulaguro ba mu zuwa bulaguro ci ake tsuntsuwa mai dawowa ka tako tsuntsuwa mai dawowa ce tsuntsuwa mai bulaguro ko tsuntsuwa mai dawowa da kashin ba tsuntsaye ne ma jirage suke yawo su yi su dawo lafiya lau daman kudin jahiliya ce kun ba ha ce ba arme amma alwada karamin da hanzu alama alama ko saura hanzu da yau an ci arme na da yau suke arme hanzu bisa arme hanzu ta bisa arme a watan safa to shi ka abu na jahiliya alheri ba ga wata ke ba wata bai kawo arme ka shari bai ka komi wata ba abin da yake kawa in ga alheri ko kishe shi duk abu daga Allah yake sai ta ruwa manzana ke ba labarin cewa dan adam iya zakin zamani Allah ya ce wa ana wa ana ana dahar qalbul lail har Allah ya ce ni ne zamani ni ne ka canza dare da rana kin an kaza zamani kai ka aibanta zamani Allah ka aibanta babu wani abu wanda zamani ke da shi komai Allah ya ce ni nake ukalibin laila wannan har ni nake canza dare da in ka gani Allah zo da shi ba magana wani tasirin zamani ko wata ko kaza komai a hannun Allah yake in kaga alheri ka gode kaga shi shi shi ka yi hakuri ka koma Allah ka nemi Allah warware maka abin hannun shi yake ba abin da yake kawo alheri ko shari na magana wata ko watanni su kawo arziki ko talauci babu alhamdulillah ga abin da yanzu an gane kwarai man ta gaba Allah taimake mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته